وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا هكا إنقواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Usman ibn Affan da ke nan gadon kaya a wannan gari na Kano a wannan yammaci na litinin yau 26 ga watan Jumadal Akhira hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1437 wanda kuma yake daidai da 4 ga watan 4 miladiya ta 2016 a wannan majalisi na mako mako cikin karatun littafi mai suna alfurkan bai na auliyar rahman wa auliyar shaitan wallafar taqiyuddin abul abbas ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn taimiyyat alharrani al-dimashqi rahimahullahu ta'ala wannan shine darasinmu na 98 cikin wannan littafi wanda ibn taimiyya yake yi mana bayanin jinsin al-khawarik jinsul khawarik wato abubuwan da suke faruwa wanda suka saba wa al'ada wanda dan adam bai saba ganin faruwarsu ba da ibnu taymiya yake zana mana cewa iri-iri ne kala-kala ne yake cewa walamma kanat al-khawarik kathiran ma yanqusu biha darajatu ar-rajul كان كثير من الصالحين يتوب من مثل ذلك ويستغفر الله تعالى كما يتوب من الذنوب كالزنا والسرقة وتعرض على بعضهم فيسأل الله زوالها وكلهم يأمر المريد السالك ألا يقف عندها ولا يجعلها همته ولا يتبجح بها مع ظنهم أنها كرامات فكيف إذا كانت بالحقيقة من الشياطين تغوي تغويهم تغويهم بها ولا ita فقرة da muka tsaya a kanta da malai yake cewa walamma kanat alkhawariqu to kasancewar abubuwan da suke faruwa na ban mamaki kafiran ma yanqusu biha darajatul rajul sautari darajar mutum wanda suka faru a hannunsa takan raguma كان كثير من الصالحين يتوبون من مثل ذلك يتوب من مثل ذلك to sai kasance da yawa daga cikin mutanen kirki ma idan haka ta faru a hannunsu suna tuba ne zuwa ga Allah wa yastaghfirullah wato yana tuba ne zuwa ga Allah wa yastaghfirullah ta'ala yana neman kuma gafarar Allah kama yatubu min az-zunubi kamar yanda yake tuba daga zunubi zunubai kazina was sariqa kamar zina kamar sata وتعرض على بعضهم كما تكن بجروا ساشنسو فيسأل الله زوالها يروك ألا يكور دئتا وكلهم يأمر المريد السالك دكا ننسو سكن أمرتي الماجرنسو بنيمن وتسادوا دا أبنجنسا ألا يقف عندها da cewa kada ya tsaya daidai wannan ko ya tsaya wato daidai wannan khawarik din abin da yake sabawa yake saba wa al'ada wala ya ja'alaha himmatahu kada ya sanya himmarsa da tunaninsa a kanta wala ya tabajjaha biha kada ya rika tunkaho da wannan abu ya gudana a hannunsa ma'azannihim tare da tsammanin da suke da shi ko karfan tsammanin da suke da shi annaha karamat cewa in har ta gudana din a hannunsu karamat ce to amma duk da haka sukan yi gargadi ga sukan yi gargadi ga ɗalibansu kan cewa kada su ƙwallafa ransu a kanta fa kaifa idza kanat bil haqiqati min ash-shayatin tughwihim biha to ina to ina kuma a ce wannan abubuwan da suke faruwa a hannunsu daga shaydanu ne waɗanda suke batar da su ta hanyar su wato idan ya zama karama ce ta kwarai mutanen kwarai magabata na farko ba su kwallafa kansu a sha'anin karama wacce ta safi kawari al'ada ba wato ba sa tsayawa ko su yi ta roƙon Allah Allah ya gudanar da wani abu na ban mamaki a hannunsu sukan gama watakila wannan ya zama jarraba ce Allah da yake so ya jarraba su don ya ga irin yadda za su tsaya ko za su karkace to da haka in hakan ta faru gare su ma sukan yi roƙi Allah cewa ya kawar musu da ita ba su rika tunƙaho suna wato fankama da wannan ba duk da sun san cewa in har ya gudana a tare da su din wato in har abin ya gudana a tare da su din karamar ce to ina ka abin da yake faruwa ga wasu wanda ba karama din bane khawarik ne shaytaniya shaydanu ne suke taimaka musu ake ganin wasu abubuwan mamaki tare da su to kuma sai su rudu da wannan su kuma shaydanu su batar da su da wannan saboda haka ita mujarrad wato kawai kasancewar mutum ya ga khariqul ada wannan kadai bai zan alama ce ke nuna nagartar shi wanda ta gudana a hannunsa ba ko walittakarsa saboda tana iya gudana a hannun waɗanda suke shaidanu masu ta'amuli da shaidanu mala yace fa inni a'rifu man tukhatibuhu an-nabatat bima fiha min al-manafi'i wa inna ma yukhatibuhu ash-shaytanu alladhi dakhala fiha wa minhum man yukhatibuhu al-hajaru wash-shajaru wa taqulu hani'an laka ya wali Allah fa yaqra'u ayata al-kursi fa yadhhabu dhalika wa minhum man yaqsidu sayd at-tuyur فتخاطبه الأصافير وغيرها وتقول خذني حتى يأكلني الفقراء ويكون الشيطان قد دخل فيها كما يدخل في الإنس ويخاطبه بمثل ذلك ومنهم من يكون في البيت وهو مغلق فيرى نفسه خارجه وهو لم يفتح وبالعكس وكذلك في أبواب المدينة وتكون الجن قد أدخلته وأخرجته بسرعة وتريه, أن وتريه أنوارا وتحضر عنده من يطلبه ويكون ذلك من الشياطين يتصورون بصورة صاحبه فإذا قرأ آية الكرسي مرة بعد مرة ذهب ذلك كله ما لك تيوا فإني توني كينا نجي ابن تيمية ني كينا أعرف من تخاطبه النباتات ناسا متمندا tsirrai suna masa magana tsiro yana masa magana bima fiha min almanafi suna gaya musu amfanin da suke cikin su wa inna ma yukhatibu shaytan alhalin shaytan ne yake magana da shi allazi dakhala fiha wanda ya shiga cikin wannan tsirran cini kaina na san mutumin da zai dauko wani tsiro daga cikin tsirrai tsiran ya rika masa magana yana gaya masa amfanin da yake jikinsa shi kuma ba tsiran da yake magana ba shaidani ne ya shiga shaidani ne na aljani ya shiga jikin tsiran sai ake jin sautinsa saboda haka sai a zaci kamar wata karama ce gashi ya ciro abin nan albasa ko lawashi na albasa yana masa magana alhalin ba shaidani ne kawai shige cikin lawashin yake ga abin nan to kai yanzu idan mutanenmu yan damfarar nan suka samu haka ai shi kenan cewa minhum man yukhatibuhu al-hajar wa shajaru akwai wanda dutse da bishiyoyi suke magana da shi da dutse da bishiyoyi zaka ji suna masa magana to mala yace din na san wannan naga kuma waɗanda hakan take faruwa da su wa taqulu hani'an laka ya waliyallah bishiya ko kuma dutse ya rika ce masa hani'an laka ya waliyallah ka ji daɗi ya waliyan Allah fa ya ƙarau ayatul kursi fa ya zahabu zalika da ya karanta ayatul kursi sai ya ji ɗin shaidanin ya gudu to kaga wanda mutumin kirki ne mutumin Allah ne ya san cewa shaidanu ne kwarin ya za su batar da shi sauraka suna so su jefa shi cikin ramin da ba zai iya fita ba to wanda yake sun riga sun farauce shi da zarar ya ga haka shikenan sai yadda shi waliyin ne saboda haka sai rika nuna mutane to kun ga itatuwa ma da duwatsu duk sun san walittaka ta saboda haka ku in kun karyata ni to itatuwa sun yi imani da ni yace fa yaqra'u ayatal kursi fa yadhhabu zalika ya ce wa minhum man yaqsidu sayda tuyur ya ce na kuma san wani daga wanda daga cikinsu zai zai zai zai so ya ya farauci tsuntsu yana sama fatu khatibuhu al-asafir sai ɗan tsuntsayen su rika masa magana ma fa binan wa ghayruha wato tsuntsayen da da wasun su sai su rika masa magana wata qulu su rika cewa khuzni hatta yakula lil fuqara kamani kamani har talakawa su ci nama na ويكون الشيطان قد دخل فيها كما يدخل في الانس yanzu shaidan ne ya shiga cikin wannan tsuntsayen yake magana kamar yadda yake shiga jikin mutum wa yukhatibuhu bi misli zalika ya rika masa irin wannan maganganu mun san wanda ya samu talabbusi na shaidan kaga shaidan yana zaga yana magana amma magana ta shaidanin ce kai daga ji ka san ba shi mai wannan mutum don wani lokaci sai kaga yarinya ce karama amma sautin sautin na babban mutum ga yaro ne ga sautin na mace ne namiji ne ka ji sautin mace duk yana faruwa haka wanda ka san sautin sa wato yana da siririyar murya sai ka ji babban gurame mai murya ka ji yana da babban murya sai ka ji yan karamar murya wani alamu ne da za su nuna maka cewa shaidanin shi ke magana ko ka ji wasu kalmomi waɗanda wannan a rayuwarsa ma bai san su ba bai taɓa sanin su ba sai ka ji yana furta su kuma daga nan za ka fahimci cewa eh lalle aljanin da yake jikinsa shi yake magana da shi wannan shine talabbusul jinni bil insi to yadda suke shiga jikin dan adam su yi irin waɗannan abin da tsiyatakun to sukan shiga ma jikin itatuwa sukan shiga jikin tsirrai sukan shiga jikin tsuntsaye da dabbobi saboda haka sai a dabba tana yi ba wani magana shi sai kuma aka yi rashin sa'a sai da ciwo littaka ce ta same shi gashi ma ya shiga cikin garken shanunsa suna masa magana ko ya shiga cikin garken awakinsa yanzu suna masa magana alhali shaidanu ne to idan mutum ne da Allah ta'ala ya ba shi tauhidi ya san dukkan waɗannan labarurrukan to da zara ya karanta ayatul kursi to zai ji wannan abin ya tsaya zai ji kamar an cirewa rediyo batis bala ya ce to ya ce duk shi ya ga wannan to kamar yadda na sha faɗa ibnu taimiyya lokacin da ya tashi ya tashi na farko a sham a lokacin kuma a zamanin wato irin waɗannan 'yan damfaran sun cika garin sun cika garin kuma sannan wannan zamanin ƙarni na takwas ne ƙarni na takwas sauraka a cike ke da wato ƙarni na bakwai na takwas ɗin a cike ke da abubuwa waɗanda suke na kaucewa tauhidi mai yawa musamman a yankin da yake to wannan yasa yasa duk ya san waɗannan abin kuma ya gansu wa minhum man yakunu fil bait wa huwa mughlaq yace daga cikin su akwai wanda za zai kasance a ɗakin sa yake yana a gida yake a kulle yana cikin gida gidan kuma a kulle fa yara nafsahu kharijahu kawai sai sai ya ganshi a waje a gida ne a kulle amma kuma kawai bai sanya aka yi ba sai ya ganshi a waje shaidanin ya shigo da shi ya fitar da shi ya ce wa huwa lam yafta alhalin shi bai bude kofar ba amma shaidanin ya fitar da shi wa bil aks ko yana waje gidan yana kulle kawai ya ganshi ya shigo kawai sai ya ganshi a tsakiyar gidan to duk suna yin wannan wa kazalika fi abwabil madina hakanan kofofin shigowar gari sa can dare yayi ana rufe kofar shiga gari to zai zo an rufe kofar shiga gari kawai ya za a ya za a sai ya ganshi a ciki to shaidanin ne zai masa haka to in aka rashin dace sai ya ce shi ya zama wali daga ranar sai ya zo an abin nan amma da yake shi wali ne kawai da ya yi wasu addu'o'i sai kawai ya ganshi ciki وتكون الجن قد ادخلته واخرجته بسرعه اذا الجنون ne suka shigar da shi ko suka fitar da shi da sauri ta yadda ba zai ma ga sanda abin ya faru ba saboda an san yadda suke da sauri a saurin su ba ba ba ba ba irin na na dan adam bane yace wa turihi anwaran kuma su nuna masa wani lokaci haske kawai yana guri mai duhu sai kawai rika ganin haske ko cikin dare kawai sai rika ganin haske suna nuna masa haske wa tuhdiru indahu man yatlubuhu ko yana neman wani bai san ina zai ganshi ba sai su kawo masa shi sai ya ganshi a gaban sa sun kawo masa shi wa yakunu zalika min ash-shayatin wannan kuma ya zan daga shaydanun ne ya tasawwaruna bi surati sahibihi za su fito a kamannin mutumansa saboda haka sai ya gaga mutumin nan da yake nema yau gashi a gabansa wani nashi ne ya bacci shekara da shekaru an rasa ina za a ganshi sai ya ganshi ko ko a wani yake son gani ya rasa yadda zai ganshi sai daga sun kama masa shi kuma ba wancan mutumin bane a shaidani ne zai fito a kamannin wannan mutum yana da dama ta ya rika canza halitta abin kalarsa yadda ya ga dama فإذا قرأ آية الكرسي مرة بعد مرة ده زي كرنت آية الكرسي إبا سو إبا سو بيبا يا كرنت دانا تا ذهب ذلك كله duk wannan abin sai ya bace sauraka ayatul kursi duk tana maganin waɗannan abubuwa da za su faru to da zarar mutum ya karanta ayatul kursi zai gane cewa aikin shaidanu ne idan abin na gaskiya ne ba zai lalace ba saboda ayatul kursi sai dai ma ya kara zama daram daram daɗam amma ba ya lalace ba amma da zarar ya kasance na shaidanu ne ana karanta ayatul kursi sai kenan sai a ga fati ya bace malai ce to dai ya ga wannan kuma ya san wannan ya ce wa a'rifu man yukhatibuhu mukhatibun ya ce na san wanda zake jin mai magana yana magana da shi bai ganin mai magana amma yana jana ana magana da shi wa yaqulu lahu ana min amrillahi ya ce ni yana daga cikin amrillahi yana daga cikin al'amarin Allah wato shi kamar wani mala'ika ne ko wani ne da Allah ta'ala ya aiko masa shi ba dole ya gan shi ba wa ya'iduhu bi annahu al-mahdi ya masa alkawarin cewa kai mahdi ne to kawai yazo ya same shi sai ya ji kawai ana masa magana juya bai ga mai magana ba amma ana gaya masa kai fa ne mahdi kai ne mahdi ka tashi ka ka ne makin ka to kaga daga nan to kan kai mamaki jin wasu sun yi da'awar mahdiya sun yi da'awar su ne mahdi an yi samu wannan da yawa ibnu tomar sun yi wannan da'awar ce shi shi ne mahadi to kakkai mamaki wasu irin wannan ce ta faru da su shaidan da ya so halakar da shi sai kawai ya zo ya rika rada masa ji kawai ana masa magana cewa tashi tashi kai ne mahadi kai za ka kawo gyara a duniya ka kawo canji ka tabbatar da adalci ka komai ya koma hannunka mun san cewa aƙida ta musulmi an yadda cewa a akhirin zaman karshen zamani to za a samu wanda zai fito daga ahli bait rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min zurriyatil hasan ibn ali ibn abi talib wanda sunansa yana kama da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam sunan mahaifinsa yana kama da sunan mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam wato sunan shi muhammad ibn abdullah ce kuma zai fito daga cikin banu hashim ne daga gidan daga tsatsan wato zurriyar hasan ibn ali ibn abi talib ne kuma Allah ta'ala zai gyara shi cikin dare daya islihu lahu fi laila sannan a hannunsa wato adalci zai zai kwarara duniya ko ina da ina zalunci ya kau yana daga cikin ashraqus sa'a wato alamomin gabatowar alkiyama yana daga cikin al'alamatul kubra al-ashraqul kubra bayan sa ne Isa alayhis salam zai bayyana wato bayansa da dajjal da wato isa alaihissalam da dajjal duk bayan bayan bayyana mahdi za su kasance a isa alaihissalam shi zai fito ya kashe ya kashe ya kashe dujal shi kuma zai taimaka masa wajen kashe dujal kuma zai yi sallah isa alaihissalam zai yi sallah a bayan mahdi cewa imamu wa imamukum minkum to daga cikin ku wanda zai muku limanci akwai hadisai na na na fitowar mahadi suna nan da yawa bayyana suna nan da yawa akwai a cikin sunan abi dawud tirmidhi ibnu majah al-bazzar al-hakim al-tabarani abu ya'la al-musili wato duk sun ruwaito hadisan da suka yi magana na bayyanar al-mahdi a shaukani a cikin littafinsa alfathun rabbani fatoyinsa ne yake cewa alladhi amkana alwuqufu alayhi min alahadith alwaridati fil mahdi almuntazar 50 hadithan wa 28 asaran ce abinda muka iya samu muka karanta wato na hadisan da suka zo dangane da sha'anin mahdi wanda ake sauraron fitowarsa ce hadisai 50 ne akwai kuma asar asar wato maganganun sabai da tabi'ai wanda suka kai guda 28 sannan duk ya kawo su ya bi su ɗaya bayan ɗaya na kawo su yana magana a kansu sannan ya ce wa jami'u ma suqnahu balighun hadda tawatur ya ce duk abin nan da muka kawo ya kai matsayin tawaturi la yakhfa ala man lahu fadlu ittila ya ce duk wanda yake da ilimi yake da leke-leke zai gane wannan sauraka akwai wannan wannan shine mahadi a gurin ahlus sunna wani ne wanda nan gaba za a haife shi ba wani ne wanda tintini ake cewa an haife shi ba kuma yana nan a ɓoye sama da shekara dubu yana cikin rami ya ɓoye wanda a gurin ahlus sunna wannan ba a yi shi ba ma babu shi ba amma haife shi ba lam yukhlaq shi yasa da yawa daga cikin malamai suke cewa ita fa aqidar ma shi a fa bata gama cika ba fa limamai goma sha biyu ba fa na goma sha biyu saboda haka kaga bata cika ba tukunna aqidar kowa tana cika amma banda tasu shi na goma sha biyu babu shi saboda shi wanda aka ce ubansa ne yana matashi aka kama shi aka je aka tsare shi daga kurkuku kuma ya mutu sau aka kwaure ma bai ba to sai aka bada wata kissa mai ban mamaki ta auren nasa yana cikin kurku aka yi auren aka haifi yaron yaron a cikin a cikin kwanaki arba'in ka gan shi kama wanda ya shekara arba'in haka yake al'amuransa to saboda ka a zalibai su ganshi su kama shi shine ya gudu cikin sirdab a samun ra cikin iraki ya je ya koyi a ƙarƙashin ƙasa shine yanzu da mutum zai samu zuwa gurin iraki kullum sai sun je gunsu sun yi ta ihu cewa suna roƙon shi cewa ya fito ya fito ya fito ya fito kullum eh sama da shekara dubu ana masa magiya har yanzu bai fito ba to tunda sun ce sai duniya zalunci da rashin gaskiya da hargitsi ya yi yawa sannan da zai fito to watakila wannan shi ne sirrin da ya sa suke son tada hankali saboda haka na ta tada hankali da fadace-fadace to sai fusata ba sai fito to duk gumurzun da ake a iraki har yanzu bai fusata ba ya kamata a ce ya fusata to wannan ba shine mahadi a gurin ahlus sunna ba su mahadi a gurin ahlus sunna normal mutum ne haihuwarsa za a kai da ake haihuwar kowa zai tashi san shi kamar da aka san kowa hadisin ma yuslihu lahu fi laila zai nuna ma da farko ma ba tashi zai da da karsashin addini ba lokaci ɗaya Allah zai sa masa sa kan addini sannan kuma zai fito daga abin nan daga daga tsatsan Hassan kuma sannan sunan shi Muhammad ibn Abdullah wancan kuma sunan shi muhammad ibn hassan ba ba ba ma sunan shi to ibn taymiya ce wa a'rifu man yukhatibuhu mukhatibun na san wanda mai magana yana magana da shi wa yaqulu lahu yace ana min amri llahi ni fa daga al'amarin Allah ne wa ya'iduhu bi annahu bi annahu al-mahdi ya masa alkawarin fa shi mahadi shine mahadi allazi bashara bihi annabi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa ayi albishir cewa zai bayyana wa yuzhiru lahu alkhawariq ya bayyana masa abubuwan mamaki sauraka ya rika ganin wasu abubuwan mamaki kamar me yace mislu an yaqtura bi qalbihi tasarruf tasarruf an yaqtura bi qalbihi tasarrufun fi at-tayri wal jarad fi al-hawa'i wa fi al-mawashi فإذا خطر بقلبه ذهاب الطير أو الجراد يمينا وشمالا ذهب حيث أراد yace misali irin abin da zai rika sa masa ya rika gane ya rika daukan yadda cewa shi mahadi ne ya zama da a cikin zuciyarsa ya darsa tasarrufi wato cikin harkar tsuntsaye ko fari a sama suna tafiya ko kuma dabbobi a ƙasa wato suna tafiya sai kawai ya ɗarsa wannan dabbobin ko su kudu ko su arewa ko tsuntsun su kudu ko su arewa da ya kawo wannan tunanin a zuciyarsa sai ga tsuntsun ya yi kudu inda yake so in ya kawo tunanin dabbobin nan su arewa sai ga kawai sun yi arewa to sai yadda cewa eh shine mahadin ba magana ya musu ba ba kada su yi ba tsuntsu ne yana yawo ko fari ne suna yawo a sama kawai sai ya ji farin da ya kamata a ce kudu suka yi sai ga kawai kudu suka ko farin nan su yi arewa sai ga sun yi arewa to duk shaidan ne zai iya masa haka wa idza khatara bi qalbihi qiyam ba'd al mawashi aw nawmuhu aw zahabuhu hasala lahu ma arada idan ya darsa a zuciyarsa cewa wasu dabbobi su tashi tafi ko kuma su yi bacci ko kuma su bar gurin wato su tsaya in suna kwance su tsaya ko su yi bacci ko su so su bar gurin da ya darsa wannan a zuciyarsa sai ga abin ya faru hasala lahu ma arada abin da ya nufi sai ya faru min gairi harakatin minhu fi zahir ba tare da a zahiri yayi wani motsi ba ba ga san da ya tayar da ita tana kwance ba ba ga san da ya mata wani abin da za ta yi bacci ba ko ya kore ta ta tafi a'a shi kawai darsa abin zai a ransa sai a ga abin yayi to shi idan batacce ne Allah ya nufi shi da bata sai yadda shi mahadin ne shi ibn taymiya yana gaya maka yace ya san wanda hakan yake ana gaya masa kuma shi mahadin ne to a bisa dukkan alama bai yadda ba tunda da ya yadda da labarinsa ya bayyana cewa ya yadda shi mahadi ne kuma da an kara da shi da malamai wa yuhmalu ila makka lokaci a ɗauke shi kawai sai gan shi a makka yana yana siriya kawai sai a ɗauke shi sama sai kawai ya gan shi yana umara wa ya bihi wa ya bi ashkasin fi suratin jamila wa ya ati bihi ya kai shi makka a kai shi makka kuma ya dawo da shi ko ya yi ta bihi a dawo da shi gida wa ya ati bi ashqasin fi suratin jamila zo masa da wasu mutane masu kyakkyawar halitta wa ya qulu lahu ya ce masa hadhihi al mala'ikatu al karrubiyuna to waɗannan mala'iku ne ban manyan mala'iku masu daraja to al karrubiyuna cikin mala'iku sune shugabannin mala'iku su ne almukarrabuna to sai zo da wasu mutane wasu halittu wansa ne shaidanu sai zo da su da wata halitta mai tsalilan kyau sai ce kaga waɗannan duk su ne manya-manyan mala'iku sun zo gaishe ka ne a radu ziyara taka sun zo su ziyarce ka ne fayakolu fi nafsihi sai ya ce a ransa bai yi masu magana ba amma a ransa sai ya ce kaifa tasawwaru bi suratul murdan yaya za su zo min a surar kamar yara ƙanana wato fuskar su ba gemu ba gashin baki ba a ransa da ya ji haka fayar fa'ura asahu fa ya ji duhun biliha ya ga daga kansa sai gansu duk da gemu to kaga wannan sai sa haukata shi sai a haukace Allah tsare mu wa ya ƙolo lahu sai wannan mai magana da shi ɗin a fakaici sai ya ce masa alamatu annakal mahdi an tambuta fi jasadika shama fa tambutu fa raha ce alamar kai mahadi ne a jikinka za ga wani ɗan ƙullutu ya fito irin ɗan abin da baki da yake fito a jikinmu shi ne shama me ake ce masa ne? eh? a'a ba tawa da Allah ba tsoka ce eh? kari ko eh wannan karin karin yace alamar kai mahadi ne zaka ga karin ya kari ya fito maka waye ce yana daga cikin alamomin mahadi kari kari ya fito bai kari shine bai mahadi ce zaka ga kari a jikinka shi ba bai san yana da karin ba da ya duba jikinsa sai ga ya fito masa wa gairi zalika da da abubuwa irin waɗannan wa kulluhu min makri shaytan dole ne cikin makirci shaytan to bala ya ce ya shi wannan duk ya gani da idansa ba wai wani da ya zo ke gaya masa ba ba karantawa kawai a littafi a shi a gabansa duk ya ga waɗannan abubuwa ya ce wa haza babun lau zakartu ma a rufe min hula ta ila mujalladin kabir ya ce wannan babi ne da duk zan faɗa abin da na sani to da na yi ƙatar littafi kaga wanda yake nuna bazuwar abin sosai a cikin kamar yadda na gaya mu abin ya bazu sosai a zo a lokacinsa wato da zai rika zana irin hawadis da ya gani ya ga a lokaci kaza mai kaza ya ga a lokaci kaza ce to da babban littafi zai to amma da idan ya baka misalai ka san yadda shaidan yake wasa da hankalin wanda ya so batarwa saboda haka zai ta nuna masa abubuwa duk wannan dan malam ya kai mu ga cewa ba kawai faruwar wani abban mamaki tare da mutum bane zai yarda shi shi wali shaidanu na iya masa wannan musamman idan suka ga alamar alamun biyayya tare da shi mutum ne wanda yana sakaci da bin Allah yana sakaci da rike sunna yana sakaci da rike addininsa to da sun ga alamun haka cewa sai su ga cewa to akwai baraka babba da za su iya shiga to daga nan sai su rika nuna masa waɗannan abubuwan kafin ka ce me sai kai ta mamakin su jiya mutumin nan ga yadda fa yake yau gashi wai shine an kewaye shi wali ne ana tattaba shi kai kuma je ka san shi ko dai ka san shi bai sai shan wiwi ne ko bai sai da wiwi amma amma yau ya zama babban wali saboda shaidanin sun fahimci cewa abokin tafiya ne saboda haka suka yi buyo masa waɗannan hanyoyi shikenan kuma to shi kuma sai amfani da waɗannan damammaki sai ya halakar da mutane kuma jahilai da ba sanin ilimi gare su ba wannan abin da za su rika gani na ban mamaki a wajensa shine mizani shine ma'auni kawai za sun ga hakan to a inda ba wali bane ba zai iya yi ba kuma tunda ni ba zan iya yi ba kaga ai ya nuna shi shi da yake wali ne ya iya ni da da wali ne ai ni ma zan iya to shine mala yace wa qad qala ta'ala فأما, فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا yace to amma shi dan adam idan ubangijinsa ya jarrabe shi kuma ya karrama shi ya ni'imta shi fa yaqulu rabbi akraman sai ya rika cewa ubangiji na ya karrama ni wa amma idza mabtalahu amma idan ya jarrabe shi fa qadara alaihi rizqahu ya kuntata masa arzikinsa fa yaqulu rabbi ahana sai ce ubangiji da wulakanta ni qala allah tabaaraka wa ta'ala kalla allah ya ce a a ba haka bane wannan magana ba haka take ba wa lafzu kalla fiha zajrun wa tanbihun wato wa lafzu kalla lafazin kalla ce fiha haka yake a wajen fiha ko fihi to fiha fi kalla din kenan lafazi ko lafzatu ko lafzatu ne wa lafzu din ne saboda fiha din zai koma ga lafazi zai zama fihi sai dai ko kalla din yake nufi a cikin wannan lafazi na kalla akwai zajrun wa tambi akwai tsawatarwa da jan hankali zajirun an misli hadal qawli akwai tsawatarwa game da fadar irin wannan tun Allah ya masa ni'ima ya rika ganin ya cancanta ne yasa aka yi masa don haka karramawa ce ta ubangiji ya masa wato kamar ya ga da ake cewa an karramawa ne saboda yayi kaza yayi kaza shi ma sai ya dauka saboda kaza da kaza da kaza Allah ya karrama shi ran da kuma ya ga abin ya kuntata sabanin yadda ya saba gani sai ya rika ganin Allah ya wulakanta shi aka ce ya daina daukan haka ba haka bane wannan abin da zai gani na ni'ima da yalwar arziki kai ya dauka ko dan yafi kowa a gurin Allah yasa ya samu sauraka wani karramawa ce ubangiji ya masa akraman din ne ya guji fadatta haka nan dan ya ga kunci a cikin al'amuransa kai ya dauka wato wulakanta shi Allah yake yi shi yasa wannan tsawatarwa ce game da fadar irin wannan magana وتنبيه على ما يخبر به ما يخبر به ويأمر به ما يخبر به ما يخبر به ويؤمر به بعده kuma faɗakarwa ne bisa ga abin da za a gaya masa ko za a umarce shi da shi bayan haka wa zalika annahu laysa kullu man hasala lahu abinda za a faɗa ko a gaya masa bayan wannan shine ya sani annahu laysa kullu man hasala lahu ni'amun dunyawiyatun tu'addu karamatan yakunu Allahu mukriman lahu biha wato abinda za za ake gaya masa kuma ake umartarsa da shi ya sani shine ba duka duk ba duka wanda Allah ta'ala wato ba duka wanda wata ni'ima ta duniya ta same shi ba ya samu wasu ni'imomi na duniya wannan ni'imomin ake lissafa su karama wanda Allah ta'ala ya karrama shi da ita ba kai ya ɗauka duk wasu ni'imomi da mutum zai samu a cikin duniya wato Allah ta'ala ne yake son karrama shi saboda ya cancanci haka kada ya ɗauki haka tana iya yi wa ya zan haka ne kuma tana yau zama haka ba ne amma kada ya rika ganin kawai shi ya yi abin da ya sa ne Allah yake masa wannan karamci wala kullu man qudira alaihi وقدر عليه ذلك يكون قدر عليه ذلك يكون قدر عليه ذلك يكون مهينا له بذلك ba kuma duk wanda Allah ya kuntata masa a haka ba ubangiji ta'ala ya zama ya wulakanta shi kada ya dauka kuma duk wanda shi ba haka ya samu ba shi kuma Allah ne yake wulakanta shi to ana fadakar da shi cewa abin ba haka bane bal huwa subhanahu yabtali abdahu bis sarra'i wad dharra ubangiji yana jarraban bawansa yana jarrabansa da abin farin ciki yana jarrabansa da abin bakin ciki da abin damuwa duk jarraba ce faqad yu'ti an-ni'am ad-dunyawiyyata liman la yuhibbuhu yana iya tara ni'imomin duniya ya bawa wanda baya so baya son sa amma gashi ya tara musu wato ni'ima ta duniya kun sha jin ayat zukhruf cikin suratul zukhruf wala wala ayyakuna an-nas ummatan wahida na'am da haka za a iya bashi wannan kuma yanzu ai kuna ganin dai waɗanda suke sun fi kowa kafircewa Allah ni'imomin duniya din jin daɗi duk yana wurin irin na duniya irin na zahiri don shi kansa jin daɗin akwai jin daɗi da ido yake ganuwa daga nesa jin daɗi ne akwai kuma jin daɗi na hakika a musulmi ya san cewa ba a shiga babban gida ko a shiga babban mota ko zan an samu dukkan bukatu na rayuwa shine jin daɗi ba akwai wanda duk yana da wannan amma baya iya bacci kullun cikin tashin hankali yake kullun zuciyarsa a baci take wani ma a same shi ya kashe kansa ga tarin wadata duk kewaye da shi ta ko'ina wanda ake gaya mun ɗalibi ne wanda yake cewa tare suka yi makaranta a jirgi ake kawo shi makaranta jirgi ne irin helicopter din da ake sauke shi a aji a america ta har kawai suka waye gari wai ya rate kaji to kaga inda ya karewa dai a ce a jirgi yake zuwa makaranta ɗalibi ne ko bai ma zama ko babba ba amma a jirgi shi ake kashi makaranta jirgi aka saya masa to amma ba ba jin daɗin kai ne da baka sani ba kake sa jin daɗin kai da kake hakan ba ka da komai kafi kai ne a cikin jin daɗin to ana magana jin daɗi ana magana jin daɗi na zahiri alamu na zahiran min alhayatin duniya wannan ta zahirin ake magana wanda kuma ita ce jin daɗin ba kwanciyar hankali da nutsuwar zuci da Allah ya ce ala bi zikrillah tatma'innul qulub to wannan nutsuwar zuci shine shine shine qimmatu sa'ada shine qimmatu sa'ada ana neman sa'ada aka samu nutsuwa ta hankalin mutum a kwance zuciyarsa babu damuwa babu tashin hankali ba to wannan shine sa'ada to faqad yutan ni'am faqad yutin ni'am ad-dunyawiyyah liman la yuhibbuhu Allah na iya bada ni'imomi na duniya ga wanda baya so wala huwa karimun indahu ba wai dan yana da wani karamci a gurin Allah ba ba dan wani mutum ne babba ba a gurin Allah Allah ba ma ya san shi amma kuma gashi ya danka masa li yastadrijahu biha dan yayi masa talala da ita wa qad yahmi minha man yuhibbuhu wa yuwalihi kuma wani lokaci na iya kare wato ya katange wanda yake so yake kaunarsa yake jibinta sai ya katange shi daga wannan ni'imar da zanga ga ta nan amma baya kaiwa gare ta shi a sa katanga tsakaninsa da ita li'an layan kusa bi zalika martabatahu inda hudan kada matsayinsa ya rage matsayinsa a gurinsa in ya shige cikinta watakila zai zai wo baya to shi ko ubangiji na yana so ya bar shi a wannan matsayin baya so ya yi kasa to sai ya sa katanga tsakaninsa da wannan aw ya kawo bi sababi hafi ma ya karahuhu minhu ko in ya bashi ya shiga cikinta zai fada a dalilinta cikin abin da Allah baya so to sai Allah ya hana shi to ashe kaga bayarwar ba ita ke nuna soyayya ba hanawar ba ita ke nuna kiyayya ba to in har haka ne dan me zai rika cewa akraman ko ya ce ahana dan an bashi ya ce akraman waye gaya masa cewa bayarwar ta ita ke nuna karramawa rashin bayarwar kuma ita ke nuna wulakantawa shi yasa Allah ce kalla wannan magana ba haka take ba to ashe kaga dan mutun ya yaga abubuwa suna ta faruwa da shi na wasu ban mamaki wannan ba shi yake nuna cewa karama ce Allah yake masa ba har ya rudu da wannan yace wa aidan fa karamatu awliya illahi la budda an yakuna sababu hal iman wat taqwa kamar yadda Allah ya faɗa ce kuma karamomin waliyan Allah dole ne sababin su ya kasance imani da tsoron Allah ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun to duk abin duk wanda bai zan akwai imani da tsoron Allah a tare da shi ba kaga duk abin da ka gani ba karamatu ba karama ce min Allah ba kuma shi mai wannan ba waliyun lahi ba ne fama kana sababuhul kufru fama kana sababuhul ko sababuhul kufru muka ce sababuhul kufra wal fusuqa wal isyan fa huwa min khawariq a'da'illah duk abin da ya zan sababin sa wato dalilin da yasa aka same shi ba imani da tsoron Allah bane kafirci ne yasa aka same shi ko fasikanci ko kuma kangarewa sabawa Allah ce fa huwa min khawariqi a'da'illahi to wanda yana daga cikin abubuwan mamaki da ke faruwa daga makiya ga makiya Allah la min karamati awliya illahi ba daga cikin karamomin waliyai ba فمن كانت خوارقه لا تحصل بالصلاة والقراءة والذكر وقيام الليل والدعاء wanda duk ya zan abubuwan mamakinsa ba sa faruwa a dalilin sallarsa ko karatunsa na alkur'ani ko ambatan Allah ko kiyamun laili ko addu'a ba waɗannan ne ke haifan masa da abubuwan mamaki ba wa inda ma ta sulu inda shirki a'a tana suna ganin abin mamaki ne lokacin da yake shirka mislu du'a'il mayyiti uku ce ke kiran matacce yake roƙonsa awul ga'ibi ko wanda baya ba su tare aw bil fiski ko ta hanyar aikata fasikanci wal isyani da saban Allah wa aklil muharramati da cin abin da aka haramta kamar cin mushi kal khaba'isi kamar abubuwan da suke waɗanda suke marasa kyau mislul hayyati kamar a ce sai ya ci miciji sa sa shi cin micizai wazzanabir da zanzaro ce rika sai ya ci zanzaro wal khanafisi da jemagai waddami ko ya ce ya rika shan jini jinin dabba da aka yanka ko masa bokiti zama shine ruwansa wa gairihi minan najasati da ire-iren najasoshi irin wannan a ce ta haka ne zai samu karama to kai ma ka san wannan wulakanci ne ke duk wani wanda zai nemi wani abu amma ba zai samu ba sai yayi saban Allah ko yayi kafirci ko yayi shirka ko an hada shi ya ci mu an sa shi ya ci mushi ko ya ci wani abin da yake khabis kamar a ce sai ya ci macijiya ko maciji ko sai an sai an dafa an ga soya masa kenkeso ya ci ko bera ko wani abu to wannan kai daga gani ka san wulakanci Allah ta'ala ya rubuta masa kofarsa ba ba kofar karama bace wa mislul gina'i war raqs ko a ce sai ya rika wake-wake ko yana jin wake-wake yana rawa la siyama ma an niswatil ajanib musamman a sashi rawa da matan da ba maharramansa ba ba ba ba ba ba matarsa ba wal murdan da yara kanana wa haluhu wa khawaruquhu amma halin da zai iya samun sa zai iya samu wato a ce ba zai samu wani canji da zai ji wani canji ba sai yayi waɗannan abubuwa to kai kama ka san wannan ba ba waliyin Allah bane to ibnu tabiya da gaya maka wannan dan duk a lokacinsa akwai wannan akwai waɗanda tu karama su in sun yi waɗannan abubuwa ne ake ga karamata su ce to wannan ba ba ba ba ba karama bace ta ta Allah wanda daga shaydan take daga ada'illahi ne yace wa haluhu wa qawariquhu tanqusu inda sama'il qur'an amma halin da zai samu ko kuma abubuwan mamakin da zai samu suna raguwa yayin da yake jin qur'ani wa taqwa inda sama'i mazamir shaitan amma in yana jin kada kadan shaitan to sai su ƙara ƙarfi amma in aka karanta alqur'ani sai su ci baya fayarqusu laylan tawilan ya cika dare yana ta tikar rawa wa idza ja'at as-salatu salla qa'idan amma in lokacin sallah yazo sai yi a zaune ka ya cika rawa ya cika dare rawa yake tun farkon dare har abin nan lokacin sallah kuma sai sai sai zube to kaga wannan ba wali Allah ba wali bane aw yankuru na diki ko yayi kokkofo irin na zakara wato irin yadda zakara yake yake cin abinci wa huwa yubghidu sama' alquran wa yanfuru minhu sannan baya son sauraron karatun qur'ani yana ma guje masa da ya ji ana karatun qur'ani sai ga ya ba gurin baya jin daɗin karatun ƙur'ani aw ya takallafuhu ko kuma ko da zai yi amma ya matsawa kansa yake ba da yana jin ɗanɗano ba yana matsawa kansa ne yasa yake yin shi laisa lahu fihi mahabbatun wala zawqun wala ladhatun inda wajdihi ba wato in yayi ma ba eh eh menene a wajen da ba zo nan ba ba zo wannan ba laisa fihi mahabbatun wala zawqun wala lazzatun inda wajdi ko da ya karanta ya ya matsawa kansa ya karanta to ba zai ji soyayyar abin a ransa ba ba zai ji dandanan abin a ransa ba zai ji dadin sa ba kawai dai yana karanta ne haka nan amma ba dai yana jin dadi ba sabanin idan da dundufa ake kada masa to sai a sai sai a cika dare ana yi bai gaji ba wa yuhibbu sama' al-muka'i wa tasdiya yana so ya ji wato fito da tafi wa yajidu indahu mawajid yana jin abubuwa suna yana samun su na na na zauki na na lazza ɗanɗano da daɗi yana ji idan ana masa wannan kaɗe-kaɗe ana masa fito da tafi malace fa hadhihi ahwalun shaytaniyya to na duk halaye ne na shaydanu wa huwa mimman yatadawaluhu qawluhu ta'ala wannan yana daga cikin wanda fadar Allah ta'ala ta shafe shi wa man ya'shu an dhikrir rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin wanda duk ya karkace wa ambatan Allah mai rahama to za mu hada shi da shaydan ya zan shine abokin tafiyarsa to Allah zai gwama shi da shaydan sauraka abinda duk yake na Allah ne baya san sa abinda yake shaydan ne yana so haka in an zo an zauna aka sa kaɗe kaɗe to baya gajiya da zarar an fara karatu sai ji duk kafafuwansa sun fara ciwo sai ji zaman duk ya ishe shi sai ce kai na gaji da zaman nan sai kaga ya tashi amma inda wani abu ake na shedanci to ba za ka taba jin kukawarsa ba ba zai ji komai tare da shi ba to wanda ya fada karkashin wannan aya wa man ya ashu an zikirin rahmanin qayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin menene zikirin rahman din yace fal qur'anu huwa zikirin rahman alqur'ani shine zikirin Allah mai rahama wato shedan wato saboda ya kara dilmiyar da su yayin da zai jefa su cikin jin kada kade da wannan wato cashiya da suke yi sai ya ce musu zikiri suke yi sai ya ga musu zikiri suke yi zaka ko ka ja masa ayar wanda sai ya ce ai mu din ne dai zikiri zikiri aka yi magana saboda aka kai da baka zikiri kai ne zaka shiga cikin wannan matsala amma shi zikiri yake to shi ne mala yace a zikiri ba wannan kada kadan da rayayen da da dundufa da ake kadawa ba ba shine zikiri ba zikiri karatun alqur'ani me yake nuna karatun alqur'ani shine zikiri yace qala allah ta'ala allah ya ce wa man a'rada an zikiri فإن, معي فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وانا آية تفسر مك ذكر, ذكر الرحمن الله ومن أعرض عن ذكري wanda ya kau da kai ya bijire wa zikirina to bai faɗi mai zikirin ba amma gaba za ka ji ko mai zikirin ki fa inna lahu ma'ishatan danka yana da rayuwa ta kunci wa nahshuruhu yawm al-qiyamati amma kuma ranar gobe kiyama za mu tattaro shi makahu kala yace rabbi ya ubangiji na lima hashartani a'ma me yasa ka tattaro ni ka taso ni makahu wa qad kuntu basira alhalin ni mai gani ne tar a duniya me yasa aka yi min haka kala sai Allah ce da shi kazalika kamar haka ne a tatka ayatuna ayoyinmu suka zo maka kaga ashe ayoyin Allah su ne ya bari ba man a'rada an zikiri su ne ayoyin Allah din menene ayoyin Allah da ake karanta su ne alqur'ani haka suka zo maka fanasita ha kai watsi da su kake aiki da abin da ake karanta maka wa kazalika yawma tunsa kai ma haka yau za a yi watsi da kai duk taimakon da zaka nema ba ka samu ba saboda haka abin fanasita ha ya ani tarakta al'amala biha kake aiki da abin da aka karanta maka na ayoyin Allah to tun da kaki a duniya to kai ma haka yau za a yi watsi da kai to kaga ashe in aka ce wa man ya'shu an zikirin rahmani ana nufa alqur'ani wanda zai wato karkacewa alqur'ani ya karanta alqur'ani ya ki aiki da shi ya ki sanya alqur'ani ya zan shine hujja gare shi ya rika neman wani wasu maganganu ba ba alqur'ani ba da su zai yi hujja in kan alqur'ani za a karanta masa ba zai ba zai tayar masa da tsikar jikinsa ba amma da an jawo masa abin da maganganun wasu wasu jimajiman turawa to sai kaga yana girgiza kai lalle an yi an kawo hujjoji muna da irin waɗannan da in kuna tattauna da su duk misali inda za ka ba su aya ƙur'ani duk sai ji kamar kana mai da shi ba ƙauye ba zai ɗauki abin da gaske ba amma da zara aka fara cewa to a 1999 a 1949 johnson a new york ya yi kaza ya yi kaza to a lokacin sai ya a lokacin sai kaga ya baya nutsu cewa eh ana kawo hujjoji irin hujjojin lauyoyin saboda haka za ba ba wai ba wai littattafan su maliku su abu hanifa za a za a koma a ga wasu manya-manyan shari'o'i ne da aka yi a new york a wasu shekara da ta wuce a abin nan a belgium a ina ne an yi kaza an yi kaza alkali mai kaza kaza ya yi hukunci kaza to fa hujjoji yake kawo to shi wanda ake kawo haka sai kaga jikinsa ya yi sanyi lalle yana da hujja to ba haka ake so ba زمان القرآن شيني فرقو قال ابن عباس رضي الله عنهما تكفل الله لمن قرأ كتابه وأمل بما فيه ألا يذل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة yake cewa takaffala Allah liman qara'a kitabahu Allah ya ya wato dauki nauyi wato ya dora wa kansa cewa duk wanda zai karanta littafin Allah wa amila bima fi kuma ya aiki da abin da yake cikin littafin Allah ya zilla fi dunya wala yashqa fil akhirah cewa a duniya ba zai bace ba zai bace ba a lahira kuma ba zai tsiyace ba duk wanda zai rike alqur'ani to ba ba ba zai samu tsiyacewa a duniya ba wato ba zai bace bace a duniya ba duk irin yadda zaka shiga aka fita to shi yana rike da igiyar Allah ba zai ba zai bace ba sannan wala yashqa fil akhirah a lahira kuma ba zai tsiyace ba ba zai samu kansa cikin waɗanda suka tsiyace ba sun makara'a hazihil aya sannan ya karanta waccan aya da ta gabata to wannan shine abin da ibnu taymiya nan yake bayani na dangane da khawariqul ada cewa khawariqul ada ba mizani ce ita kadai ba takan iya gudana a hannun mutumin kirki amma dalilin faruwarta tare da shi shine imani da tsoron Allah da wato duk abin da yake abin da Allah yake so ne akwai kuma wacce za ta gudana a hannun mutumin da ba na kirki ba wanda shi kuma dalilin ta shine kafirci da fasikanci da kaucewa hanyar Allah to shi kuma a lokacin shaidanu sai su shigo su taimaka masa don haka ashe kawai a dubi mutum dan an ga wani abin mamaki tare da shi a zaci cewa wannan alama ce ta walittaka rashin ilimi ne ilimi in mutum ya ilimi zai gane ba haka bane za mu tsaya a nan sai karatu na gaba insha Allah abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh